الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu a wannan yammaci na asabar takwas ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma shi ne yammaci na takwas ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala muna cikin karatu cikin suratul bakara mun kwana a ƙarƙashin aya ta 117 wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 118 لله سبحانه وتعالى يجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا زي ما كرنت وقال الذين
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙwalar lafina na ya alamuna waɗanda ba su da masaniya suka ce laula yi kallimun Allahun mai ya hana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana magana a wuta a cina ayatun ko kuma aya ta so mana. Allah ta'ala ce irin maganar nan da suka yi kazalika kamar haka ne qalan ladina min qabrihim wadanda suke kafin su suka faɗa misla qawlihim kwata makacin maganar su tashabahatu qulubuhum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zukatan su ne suka yi kama da juna wad bayyana al-ayat hakika mun bayyana ayoyi filla filla li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke sakankancewa cewa har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala bai kushe ba yana yi mana labarin wato waɗanda suke fandararru waɗanda suka hada bautar wani da Allah Allah ta'ala ce allazina la ya'lamuna waɗanda ba su da masaniya waɗanda ba su yi sani ba cikin kafirai na wannan al'umma wanda Allah subhanahu wata'ala bai saukar musu da littafi ba da kuma waɗanda suka kafurta a cikin yahudu da nasara suka ce laula yukallimuna Allah me ya hana Allah tabaraka wata'ala ya yi mana magana baki da baki ya ce mana kai manzon shi ne me ya hana idan har da gaske Allah ta'ala ya turo ka to me zai hana shi Allah ya faɗa mana da kanshi ya ce lalle shi ya turo ka ba wai ka zo kana ta ce mana Allah ta'ala ya turo ka ba inda har shi ya turo ka da gaske shi ya kamata a ce ya yi mana magana kamar yadda za mu ga cewa mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam wato sun gaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ba za su yi imani da shi ba har sai sun ga Allah tabaraka wa ta'ala ido da ido to su kuma waɗannan kafirai sai suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam in dai har Allah ta'ala ya turo ka kana da aure cewa Allah ya turo ka me ya hana shi Allah nan ya yi mana magana kamar yadda yake yi wa manzannin shi magana kamar yadda ya yi wa annabi musa alaihi salatu wassalam magana to bai hana mu ya yi mana magana ya babu labarin cewa shi ya turo ka auta atina ayatun ko kuma aya ta zo mana ɗaya daga cikin alamomin da suka da muka nema ka saukar mana ko kuma ɗaya daga cikinsu ta zo mana aya ita ce al'alama wato ko wata alama daga cikin alamomin da ka nemi da muka nema ka zo mana da su wanda suke nuni akan gaskiyar annabtarka ko kuma ta zo mana wato mushrikai sun nema ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sassaukar musu da littafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya tsaruka har kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu musa akbar min dhalik wato ahalul kitabi suna tambayar ka ka sassaukar musu da littafi daga sama inda ya har da gaske Allah ta'ala ya turo ka to suna bara daga saukar musu da littafi daga sama Allah ce fa bada sa'al Musa akbar min zalik wato hakika mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sun tambayi bawanmu annabinmu annabi Musa alaihi salatu wassalam mafi girma daga wannan tambayar da mutanenka suka yi maka inda mutanen annabi Musa sun sun ce ba za su yi imani ba sai sun ga Allah a fili karara faqalu arina Allah jahratan fa akhadathum musa'idatu bi dhulmihim Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan wato suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw taqulu lahu jannatun ya'kulu minha inda ya har da gaske Allah ta'ala ya turo ka zuwa ga al'umma ba wai kai bane ka bugi kirji kace Allah ta'ala ya turo ka to me hana a saukar da mala'ika tare da kai sai zaman to wannan mala'ika mai gargadi ne tare da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam duk inda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya tafi yayi da'awa ya je yayi kira sai shi mala'ika ya ce haka ne yanda ma'aiki ya faɗa gaskiya ne ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa ma'aiki alayhi salatu wassalam aulul qa'ilai kansu ko kuma a sako mai da taska daga sama aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma lambu ya kasance a gare shi wanda zai dinga cin abinci daga wannan lambu ba sai ya tafi kasuwa ba yayi siyayya inda har da gaske ne annabi ne na Allah ba wai da'awa bace kawai yake to ya zama to yana da ɗaya daga cikin waɗannan ko mala'ika ya zama tare da shi duk inda yayi da'awa ya gama magana mala'ika ce gaskiya ka faɗa kuma duk wanda bai imani ba matsala za ta faru da shi ko kuma ya zamanto daga sama irin yadda Allah ta'ala ya saukar wa mutane annabi isa alaihi salatu wassalam a durguji daga sama suka ci shi ma ya zamanto arzikin shi kawai kai tsaye yana zauwa daga sama ne ko ya zama yana da kwai lambu wanda zai dinga cin abinci daga wannan lambu din ma'aiki alaihi salatu wassalam wato mushrikai lokacin da yana maka sun yi ta mai ta'annuti neman aya wanda saboda ta'annuti da girman kai da rena ma'aiki alaihi salatu wassalam za mu ga cikin suratu bani isra'il Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana kisar wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a mushrikai suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ba za mu yi imani da kai ba ba za mu gaskata da cewa kai manzo ne na Allah har sai ka bubbugar mana mare-mare na ruwa daga ƙasa idanuwa su dinga gudana a cikin ƙasa cewa gashi wannan kai ne ka bubbulo mana su sai mu imani da ke kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya faɗa mana a gurare da dama cikin alkur'ani inda ma'aiki alaihi salatu wassalam shirkai suka yi ta neman aya wanda take ta ta'annuci ba wai aya wanda suke ta imani ba saboda akwai waɗanda wato idan aka saukar da aya take ƙara musu imani akwai kuma wanda idan aka saukar da aya take ƙara musu datti kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zalatu wa hadhihi imana fa amal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastawshirun wa amal ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun Allah ta'ala ce wa idan ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ko aka saukar da wata aya daga cikin su munafikai akwai wanda zaka je yana cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wane nan ku ne wanda wannan ayar ko wannan sura ta kara mai imani kan imanin da yake da Allah ta'ala ce amma waɗanda ya zama to mu'minai ne lalle imaninsu ya haɓaka kan imanin da suke da akwai a da amma waɗanda ya zamanto munafukai ne wanda a cikin zuciyarsu akwai datti to wannan ayar da ta sauko ko wannan sura da ta sauko za ta ƙara musu datti ne kan dattin da suke da za su mutu kuma suna waɗanda suke ba musulmai ba a walayar rauna annan muftanun fi kulle amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun a ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi abu huraira ma'aji alaihi salatu wassalam ya ce bani da al'abiya inabiyun illa ƙudiya min al'ayati ma mithlu amal alaihi bashar wa inna ma kana allazi utitu wahyan aw hawallahu ilayya fadala ce ba wani annabi cikin annabawa na Allah face dai an bashi daga cikin ayoyi alamomi waɗanda suke nuni akan gaskiyar shi akan cewa shi annabi ne na Allah irin abin da bil'adama zai yi imani da shi Allah ce sanadin kadai abin da aka bani wahayi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zuwa gare ni fa arju an akuna akthara mutabi'a yawm al-qiyamah ina fatan ina sawa a ran in zama to na fi kowa mabiya a ranar tashin alkiyama wato duk wanda yake mumini ne ya san da cewa ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ayoyi na alkur'ani da mu'jizozi waɗanda suke a fili ƙarara lalle suna nuni akan cewa shi jakada ne na Allah duk wanda zai zamanto ya nemi kuma wata aya bayan ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa ma'aiki alaihi salatu wassalam to lalle zai zamanto a yayi abin da yake zamantowa ba ba daidai ba ne saboda ya nemi abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a Allah subhanahu wata'ala ya bashi abin da ya fi wannan wa idal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihin anaw wato lokacin da dalilai da hujjoji musu amfanar da komai ba ka kawo mutum aya ta alkur'ani ka kawo mai hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam amma kuma duk da haka bai warkar da matsalar da yake tare da shi ba ta rashin imani to farti ba su gudan na alawu neman shirya da waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai to bai wa kai wahala ne وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقول هم الصحاب wato idan an kulla na bayan Allah suka ɓaci bayan ilimi ya bayyana a gare su to ai ba wani abin da masu nasiha za su faɗa wanda su waɗanda an kulla za su karkato daga abin da suke kai na mata fa bi an yi hadithin ba'da ulumi da wani zance ne bayan alkur'ani su mushrike za su yi imani in dai mutum bai yi imani da alkur'ani ba an karanta mai ayoyi na alkur'ani amma yake ji har yanzu akwai sauran wani datti akwai sauran wata gamsuwa da bai yi ba akan wannan alkur'ani ba daga Allah yake ba to ba wani zance da zaka mai wanda kuma zai tabbata a kwakwalwar shi walaysa yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalil ba wani abin da zai yi saura zai yi inganci a cikin kwakwalwa ba wani abin da zai zauna a cikin kwakwalwa ta mutum idan har rana ta bukaci zuwa ga wani dalili wato idan ya zama ana cikin hunturun zafi wajen karfe ɗaya na rana mutum ya fito yake tambaya ka an ce wai rana ta fito tana ina ina take to duk wanda ya zama to bayan alkur'ani ya bayyana a gare shi amma har yanzu bai yi imani ba to lallai ba wani abin da zai iya tabbata a cikin kwakwalwar shi wanda zai janyo shi ya imani saboda alkur'ani kalamun ne milladun hakimin ali zance ne daga wajen wani cikakken masani to duk wanda zancen allah bai sa zuciyar shi ta yi laushi ba zancen allah bai sa zuciyar shi ta zama to ta yi taushi ba to ba wani zancen da zai ji zuciyar shi ta yi taushi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa ne da ambatan Allah ku saurara ku ji lalle zukata na bayin Allah suna nutsuwa ne da ambatan da Allah kaga ambatan Allah shine karatun alkur'ani shi da ka sayo kan lamba ta farko inda ya har ya zama mutum zuciyar shi ba ta tamshi lokacin da ake karanta mai alƙur'ani to lalle ya binciki imaninsa shi ne ana Allah ta'ala ce laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya suka ce me ya hana Allah ta'ala ya yi mana magana baki da baki kan cewa shi ya turo ka ko kuma aya ta zo mana ayar da suke nufi ba wai ayar da Allah ta'ala zai saukar da ita akan annabi a'a abin da suka nema su sun nemi ma'aiki ya saukar musu da littafi shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam rasulun bi ghairil wahayi la yatasarraf jakada ne na Allah wanda baya komai ba tare da an mai wahayi ba komai nashi da wahayi ne yake wa ma yantiqu an da hawa in huwa illa wahyun kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani ga ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ce to irin wannan maganar da wannan kafare suka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah ce kadhalika kamar haka ne qala alladhina min qablihim waɗanda suke kafin su suka faɗa ga annabawansu mithla qawlihim kwata makacin maganar nan tasu wato kamar yadda waɗannan muta'annidai waɗannan lalatattu suka faɗi wannan magana ga ma'aiki to haka cikin al'umman da suka gabata an samu waɗanda suke fandararru ne sun yi irin wannan maganar ga annabawansu za mu ga annabin musa alaihi salatu wassalam an yi ta mai tambayoyi wanda ba su da kai barantana kafafuwa haka nan annabi isa alaihi salatu wassalam mutane sun yi ta mai tambayoyi hal yastadhiru rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala tawla in kuntum mu'minin mutanen annabi Isa suka ce wa annabi Isa shin Allah naka zai iya saukar mana da maluji daga sama zai iya saukar mana da kabaki daga sama annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce da su ittaqullaha in kuntum mu'minin ku kiyaye dokoki na Allah ku ji tsoron Allah idan har kun kasance mumine ne na gaskiya in dai har da gaske ku mumine ne to ku kiyaye dokoki na Allah babu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin suka ce Isa muna nufin mu ji ne daga wannan waduji da za a saukar mana daga sama sannan kuma mu san cewa lalle ka yi mana gaskiya cikin labarin da ka bamu sannan kuma zukatan mu ta yi imani ta nutsu ko mu kasance cikin waɗanda suke halartattu wanda idan su ya ga abin da aka saukar haka za mu ga cewa annabi salihu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya haƙeto mana kisar shi da fandararrun mutanensa Allah ta'ala ya ce annabi salihu alaihi salatu wassalam mun haɗa shi da mujiza ta taguwa wanda wannan taguwa kamar yadda ya tabbata cikin musulun na al'imamu ahmad hadithin jabir na abdullahi ta kasance ruwa ranar da za ta sha ruwa duka take shanyewa amma in ta sha ruwa su kuma gabaki ne za ta ba su madara za ta ba su nono a wannan rana tana da yini nata suna da yini nasu amma kuma sai suka yi girman kai ga barin umarnin ubangijin su sai suka soke ta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a cikin hadisi na jabir bin abdullahi da yana cikin musnad gashi nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana kissan a gurare a cikin alqur'ani irin suratul a'raf irin suratul hud irin suratul ash-shu'ara da waɗansu daga cikin surori na alqur'ani to Allah ta'ala ya ce irin yanda waɗannan mushrikai suka yi magana ta rashin ladabi da da'a ga jakada farin jakada ma'aiki alaihi salatu wassalam to kamar haka ne dama kafin su al'ummun da suke kafin wannan al'umma jababirai na wannan al'umma sun yi irin wannan maganar ga annabawansu Allah ce ta sha ba hatu zukatansu ne suka yi kama da juna ta yadda zuciyarsu dukkaninsu tana da tsatsa lokacin da ya zamanto zuciya tana da tsatsa sai da manto duk abinda wannan annabi ya zo da shi na ayoyi zuciyar nan ba za ta amsa ba saboda Allah ta'ala ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna wato abinda suka kace suna tsururta shine ya tsatsa akan zukatarsu sai da manto zuciyar ta su ta samu arrai wato ta samu tsatsa kuma kamar yadda hadisin abu huraira wanda yana cikin aljami na al'imamun tirmidhi ya tabbatar cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce bawa idan ya aikata laifi to za a yi dugo a cikin zuciyar shi dugo wanda yake baki idan wannan bawa ya tuba daga wannan laifi da ya aikata ya janye daga wannan laifin da ya aikata sai a shafe wannan dugo baki amma idan ya zama to bai tuba ba daga wannan laifin da ya aikata ya sake aikata wani sai a sake yin duhu a wannan zuciyar tashi da kaɗan kaɗan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce hadde wato wannan duhu ya zama ya mamaye zuciyar shi daga ƙarshe sai ya zama baya jin garmu-garmun aya ta alƙur'ani baya jin garmu-garmun suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake karanta aya ta alkur'ani za ga shi baya jin ɗanɗanan daɗi a cikin zuciyar shi lokacin da ake karanta sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam baya jin daɗin wannan sunna ta ma'aiki saboda abin da yake zuciyar shi ya yi mai katutu ba zai iya barin shi ya fahimci alkur'ani ba ba zai fahimci sunna ba ba yana daga cikin illar laifi laifi idan ya yi wa bawa yawa sai ya zamanto abinda mutum yake jin daɗi da shi na alkur'ani da sunna shi baya jin daɗi shi baya jin shi wasari sai lokacin da ya saurari kiɗa ya saurari waka ya saurari abubuwan da suke ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tsawatar akan sauraron su wannan shi a nan ne inda hankalin shi yake fartawa a nan ne inda yake jin daɗi saboda Allah ta'ala wato yayi rufi a cikin zuciyar shi khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa wa lahum adhabun adhim Allah ta'ala ce qad bayyana al-ayat haqiqa mun bayyana ayoyi filla filla daki daki daya bayan daya amma ba ga kowa ba ne dole nuna. wato da mutanen da suke sakankancewa mutanen da suke da tabbas in cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine ya turo da manzannai lalle Allah subhanahu wa ta'ala sabannin shi ne suke isarwa zuwa ga wato bayin Allah wato waɗannan su ne waɗanda suke imani amma idan ya zamanto mutum baya ɗaya daga cikin waɗanda suka zamanto yu'minuna ne wannan ayar da yadda take dalla dalla take shilla shilla ba zai fahimce ta ba saboda ba haka bane a cikin zuciyar shi a wannan ayar yana daga cikin abubuwan da za mu fahimta a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yadda waɗanda suke da taurin kai suke da girman kai wajen abin da ya shafi neman abin da ba ba su dama su nema ba su nema daga wajen annabawansu kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa waɗanda suka yi yaƙini sun suna yin imani duk wani mumini aya ɗaya idan ya saurara a cikin alƙur'ani za ta ƙara mai imani shi yasa duk wanda karatun shi na alƙur'ani ya haddace su goma amma kuma aikin shi wajen alkhairi da sauransu ƙasa yake da wanda ya haddace su da yana da matsala ya zama to kullum ayar da za ka haddace nusurin da za ka haddace isurin da za ka haddace lalle a samu shan bambam da wanda bai haddace wannan wuri ba na sai Allah ta'ala ce na'am
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا na'am ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Allah tabaraka wa ta'ala ce inna arsalnaka haqiqa mu ne muka aika ka mu ne muka aika ka bil haqqi da gaskiya bashiran wa nadhira kana ne bayar da albishir sannan kuma kana ne gargadi wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba game da waɗanda suke ba wuta mutane a Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar kuma wato ta kunshi abubuwa guda uku wato bayanin nafsul irsal turowa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a matsayin jakada na Allah da kuma bayani game da sira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake ɗauke da shi na alkur'ani da sunna Allah ta'ala ce inna arsalnaka haƙiƙa mu ne muka turo ka muka turo ka a matsayin ka na jakada na mun tura ka zuwa ga bayan wato Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar ya bayyana mana yanda wato mahimmancin jakada yake a cikin bayan Allah Allah ce mun turo ka ma'aiki alaihi salatu wassalama ashe shi mursal ne turo shi aka yi wanda ya turo shi kuma shi ne mahalicin bayi Allah ta'ala ya turo shi ma'aiki za mu ga lokacin da aka turo shi wato al'umma tana cikin ɗungulmin jahilci kamar yadda ya tabbata cikin musnad hadithin ummu salama Allah ta'ala ya kada yadda da ita Ummu Salama take cewa a mun zauna a ƙasa ta Habasha sai muka yi makwabtaka da Najashi ta ce ya zamanto mafi alkhairin makwabci aminna ala dinina wa abadana Allah wahdahu wa la nudha wa la nasma'u shay'an nakrahu ta ce Najashi ya ba mu lasisin zaman lafiya a gare shi a ƙasar shi mun bauta wa Allah shi kaɗai ba a cutar da mu ba ba ma jin wata hayaniya sannan kuma ba ma jin wani abu wanda yake ba ma san shi duk abin da muke kyamar shi mu ji ba a cikin wani hadisi ummu salma ta ce na jashi sai yake tambaya sai ce ba hadha dinul ladhi faratu fi qawm wa lam tadkhul fi din wala fi dini ahad min hadhihi al ya ce musu wannan addinin da kuka rabu da mutanen kuka yi watsi da su wani addini ne wanda kuma ka shi ku shigo cikin addini na wani kiristanci sannan ku shiga ba cikin wani addini na wata al'umma daga cikin al'umma ummu salama ta ce fakanan da ni kallamahu ja'far bin abi talib wanda ya tunci mishi magana wanda zai ba shi amsa shi ne Ja'far bin Abi Talib khadimu Ja'far yace mushi fa qala lahu ayyuha al-malik kunna qauman ahla jahiliyyati na'budu al-awthar wa na'budu al-mayta wa na'tu al-fawahish wa naqdawu al-jiwar wa naqdawu al-arham wa nusibu al-jiwar يعقول القوي من الضعيف وقلنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف صدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان Ja'far ibn Abi Talib yace ta kai sarki ranka ya dade mun kasance mutane ne a cikin jahiliya muna bauta wa gumaka muna cin goshi muna zekewa alfasha wanda ta bayyana da wanda take boye muna yankewa zumunta ba ma sadar da zumunta muna muna da makwabtaka makwabci yana jin daɗin makwabcinsa makwabci bai yadda da makwabcinsa ba ya kulla tsawiyu min nau'a'if mai ƙarfi daga cikinmu yana dannewa mai ƙaramin ƙarfi mai ƙarfi wanda yake da dogon hannu yana zalincin mai ƙaramin hannu wanda yake da ƙarfin to yana zalincin wanda ba shi da ƙarfi an kasance a cikin wannan hali halin da duk wanda ya ga wannan halin zai yi mana kaicu hatta ba a tsallahu ilaina rasula ja'far ya ce har dai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mana da jakada zuwa gare mu na arifin nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu ce wannan annabi mun san dangantakar shi ya fito daga babban gida gidan da ya fito gida ne na kima na daraja ba wani gida cikin larabawa wanda ya kai wannan gidan a daraja sannan kuma mun san amana shi kafin Allah ta'ala ya turo shi a matsayin jakada mun san cewa mutum ne wanda yake da ruhu da amana mutum ne wanda yake amin a wajensu wato wannan lokacin da ake gina ka'aba kamar da hadith yana cikin wato musnad mahaifi alaihi salatu wassalam suna cikin ginawa mujahid ya juyo daga wajen mai gidansa ya ce muna gina ka'aba lokacin da muka zo dora alhajar aswad mun neme shi mun same shi ba sai gashi a cikin duwatsun kamar girmansa kamar kan ɗan adam yake da muka ɗauko shi sai kowace ƙabila cikin ƙabilu na larabawa suka ce su za su ɗora alhajar da aso da abin shi kowace ƙabila ba ta yadda ‘yar wanda ta ɗora shi ba to sai suka ce to yanzu yadda za a yi mu sanya wani a matsayin shi ne alƙali maganar da ya yi ita za ta zama to magana ce kikkiya suka ce to a yi duk wanda ya fito daga titi ya shigo ta Rome shi ne da shi ne alƙali suna zaune sai ba a ke shi sai suka ce a takunul amin amincacce ya zo wanda yardaddan mu ne yana zauwa ba a ke alayhi salatu wasalamu sai karanta mai gashi gashi yadda suke ciki ga kuma yadda kowa ya faɗa ba a ke ce ku samu zani aka kawo kyalle aka shimfiɗa ya ce a ɗora dutsen asaba aka ɗora dutsen asaba ya ce kowa ya kama kowace ƙabila ta kama gefe ɗaya sai aka kama wannan dutse yana kowa ya kowace ƙabila ta kama gefe da suka ɗago shi daidai inda za a ɗora alhajin mai aswad ɗin sai ba ke ɗoka kuma ya ɗora shi suka yarda da wannan hukunci da yi saboda aminin dama suke cikin shi to Ja'far ya ce mun san amanar shi tun kafin Allah ta'ala ya turo shi dama addini ne a wajen sannan kuma mun san gaskiyar shi maganganun shi ba ta masance a ciki ba wasa ba zancen banza sannan kuma mun san mutum ne wanda yake mai kamewa ba shi da hayaniya ba ya ƙetarewa doka mutum ne wanda yana da bai afaf to ma'aiki alayhi salatu wassalam da Allah ta'ala ya turo shi fada'ana ila Allahi wahidahu sai ya kira mu zuwa ga Allah saboda mu kadaita Allah ta'ala da bauta wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abawna min duni min al-hijarati wal awthan sai ya yi umarni ya umarce mu da mu tube dukkan abin da kuma kasance muna bautawa na wani Allah na duwatsu da gumaka duk mu daina bauta musu da mu da iyayen mu gaba ke da ba a fara na bi sirgin hadith وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce mu idan za mu yi zance mu yi zance na gaskiya ko da cikin wani yanayi muke to mu yi zance na gaskiya ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ana za'imun bi baitin fi rawdil janna لمن ترك القراءة وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فذال صلى الله عليه وسلم حديث أبو أمامة فذال شيني نابا da garanti na ba da lamu da gida a gefen aljanna da dukkan mutumin da ya bar gardama ko da yana da gaskiya kaga mutum ya zo shi kuna sa'in sa da shi yana so yi garrama da kai kuma ka lura cewa garrama ce yake so yi ta yi bata maka lokaci da ba shi ya bata nashi ka bar mishi ka saka mai zancen zala ce to na alamun ce zan bayan shi zai samu gida a gefen aljanna ya ce wani baitin fi wasan janna liman taraka kadhiba wa in kana mazihan da kuma gida a tsakiyar aljanna ga dukkan mutumin da ya bar zancen banza ko da a cikin wasa ne ko a wasa baya karya wani da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana da kwai almiza yana da kwai kayan wasa yana da wasa wani lokacin irin wani ya zo ce ya rasu lallahi a saba mun ragomin da zan hau in tafi yaƙi da shi in tafi yaƙi a kai shi zana ce ina harinuka ala waladi na wata zana ce za mu baka ɗan tabuwa shi har sula bai zai da ɗan tabuwa kuma zana ce to wahala ta yin ibila inda nuku to shi da kuma da za a baka ba ɗan tabuwa ba ne ko kai ka haife shi a nan ma'aiki alayhi salatu wasalam ce za a bashi ɗan tabuwa tunanin shi ɗan karamin a raƙumi za a bashi sai ce a rasulatu da zai da ɗan tabuwa zala ce to shi raƙumi ya haife shi wato yana da wani za to amma wala ya ƙuru illa haɓar baya faɗar komai face dai gaskiya wani lokacin in zai kira anas ɗan malik yana ce mishi ya zar muzunai ya mai kunnaye guda biyu kaga dai kunne biyu gare shi amma zala ce mishi ya zar muzunai ya ma abincin kunnaye guda biyu akwai wani daga cikin 'yan kauye wanda yake zauwa wajen shi maki alayhi salatu wassalam yana mai goma ta arziki shi sai ya kawo mai kayan kauye shi kuma in ya tashi zai koma kauye daga madina ma'aiki sai ya cika mai kayan shi da kayan bunni sai wata rana badala ya tarra shi kasuwa da ya tarra shi kasuwa ya je ta bayan shi sai ya rumtse mai ido iri yadda za a yi wanda za ka rumtse wa abokin ka ido sai maza Allah ke cewa man yashtari abdan wa zai su yi bawa to sai wanda mutumin da ya waiwaya ya gano ma'aiki ne sai ya kara fasewa ma'aiki ya ce ya rasu lalla idan ta jidu ni kasi da dama da mimu ne mai muni ne ce ya rasu lalla ya kwayi ne sai da ma za ka ai ba zan yi riba ba zan yi tsada ba don ba ni da kyau ya aka zo sai na za a sayar da arha adala ce innaka lasta bi kasin lakin inda Allah ya tawal yace kai ba arhamani a wajen Allah tsada gare ka saboda babban mutum ne ka kashi nan kurare da dama ma'aiki yana bizah amma kuma la yaqulu illa habban to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce mu da ni gaskiya a cikin zance sannan kuma musadar da zumunta sannan kuma kyautata makwabtaka ya zamanto kare daga almaharin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mana sannan kuma mu kame daga zubar da jina na yadda yake tsakankanin Jafar ibn Abi Talib yace wa nahana anil fawahish wa qawli zur wa akali mali yatim wa qadhafi al muhsana maiki alayhi salatu wassalam ya hana mu daga yin alfahashoshi da maganar ƙarya da cin dukiyar maraya da kuma yin kazafi ga almusana mace wanda take kamuniya wanda ba ruwanta ba ta san alfasha ba ba ta ma san yadda take ake alfasha ba to ma'aiki ya umarci mu da mu ja bakin kada mu saka shi a irin waɗannan abubuwa jabir ibn abi talib yace kuma amarna bi ibadatin lahi wa indahu la nushriku bi shay'an wa amarna bis salati was siyami was zakati fa'addada alayhi umur al-islam fa'amanna bihi wa saddaqnahu wa taba'nahu ala ma ja'a bihi yace muka gaskata da shi muka yi imani da shi muka bi shi kan abin nan da ya zo da shi yace fa'amanna Allah wahdahu la nushriku bihi shay'an wa harramna ma harrama alaina wa ahlalna ma ahalla lana ce muka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba mu hada bautar wani da shi ba sannan kuma muka haramta dukkan abin da waɗannan abubuwan da ma'aiki ya haramta mana muka haramta su a kanmu sannan kuma muka halitta wa kanmu dukkan abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya halitta mana ya ce fa'ada alaina ƙaununa fa'azzabuna wa fataluna an dinina ya runduna ila ibadatul awthani min ibadatul lahi azza wa jalla ya ce sai mutanen ‘yan manka suka yi mana zalunci suka mana babaki ne suka yi ta'azabtar da mu suka yi ta fitintunar mu saboda su dawo da mu daga bautar Allah subhanahu wa ta'ala mu koma bautar wani Allah wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'is abubuwan da ba kasance muna halitta wa kanmu na na muni abubuwan da ba su da kyau a lokacin jahiliya wanda muke aikata su suke so mu dawo mu rake جعفر يقول فلما ظلمونا وعذبونا وفتنونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا يعني suka zalunce mu suka hana mu suka hana mu sakat a birnin makka suka zalunce mu suka fitince mu ga addinin mu kharajna ila baladika sai muka fito zuwa ga garinka habasha na'am kharajna ila baladika sai muka fito zuwa ga garinka habasha waqtarnaka ala musiwaka sai muka zabi mu zamanto makwaftanka akan waɗanda suke waɗansu gare warjuna fi jiwarika warjuna Allah nu salama indaka ayyuhal malik sai muka yi fatayi zama da kai a matsayin makwabcin kuma muna sawa a ran ba za a zalunce mu ba a wajen ka ya kai sarki Ummu Salama ta ce lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta mai wannan maganganu sai a lokacin Annajashi ya ce bai to halajan hal ma aka bi ma ja'a bi anillahi bi shay shi yanzu kana dauke da wani abu wanda shi wannan annabin ya zo da shi daga wajen Allah ce kwarai ba sai Annajashi ce fa karahu alayya karanta mai shi in shi Ummu Salama ta ce fa qara alayhi sadran min ka fa haya ayin sad sai karanta mai farkon suratu maryam ta ce wala famaka wallahi da jashi ba baka ta asani fato ta ce wallahi da jashi kawai sai washe da kuka hatta waɗanda suke zaune a fada shi sun ma suka washe da kuka har suka cika littattafansu najashi ya ce inna hada wallazi ja'a bihi musa la yakhruju min mishkatin wahida lalle wannan abin da wannan annabi ya zo da shi da abin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi lalle sun fito ne daga wato gida ɗaya daga alkuke guda ɗaya saboda abin da ya ji an karanta mai na alkur'ani ya san cewa wannan maganar allah ce ba maganar bil'adam ba ce irin yadda attaura take maganar allah ce haka wannan lalle abin da wannan annabi zo da shi shi ma daga allah subhanahu wata'ala ya zo shi wato wannan shine ma'aikin alaihi salatu wassalam da kuma lokacin da ya zo shi yadda mutane suke cikin jahiliya yadda suke cikin wato ayyuka irin na dabbobi yadda mai karfi zai danne mai rauni yadda kuma kowa yake al'amuran shi gaba gani ba wani wanda yake aikata abubuwan da ya dace bangaren abin da ya shafi wato karantarwa ta shari'a ta musulunci to shine anan Allah ta'ala ce mun turo ka lokacin da muka turo ka al'umma tana cikin wata wani yanayi na rashin ilimi sai ka zamanto bashir wa nadhir kana ne bayar da albishir ga dukkan waɗanda suka yi imani dukkan waɗanda suka amsa kira na Allah kana ba masu mai ba su albishir da gidan aljanna sannan kuma kana mai tsoratarwa game da abin da ya shafi gidan wuta wala tusalu an ashabil jahim wato wannan ita ce kira'a ta jumhurul qurra nafi al-madani ya karanta wala tasal an ashabil jahim wanda insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tattauna akan abin da ya shafi taujihin na wannan kira'o'i guda biyu kira'an nafi al-madani da kuma kira'a ta jumhurul qurra anan ya kamata a ce mun tsaya insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan wala tarfa anka da hud abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka kuskure ko tuntuba harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am
salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne ne bambanci mutanen jahiliya da ahlul haka
yana tambaya akan bambanci tsakankanin mutanen jahiliya da ahlul fatara wato idan aka ce ahlul fatara shine abin da yake tsakankanin manzo guda biyu bayan wancan manzo ya tafi a shari'a tashi ta tafi ba a shari'a da littafinsa kafin Allah ta'ala ya turo da wani manzo يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير sannan kuma ana ce musu ahlul jahiliya saboda a lokacin kowa yana cin gashin kanshi ne ba wanda yake bin wata doka sai ɗan kaɗan cikin mutanen za mu ga cewa bayan annabi isa alaihi salatu wassalam ya tafi kafin ma'aiki tazarar da take tsakankanin su shekara 600 ce kamar yadda hadisin Salman Farisi wanda yana cikin sahih Bukhari ya tabbatar to an samu ahlul fatara wanda kuma ana ce musu ahlul jahiliya saboda ba doka wanda ake kiyayewa ake bi akan ta to amma kuma akwai waɗanda suke mu'minai ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba su shaidar cewa yan aljanna ne irin su warqa ibn nawfal da Allah ce yana da kai aljanna guda biyu kuma cikinsu akwai waɗanda suke lalatattu da wanda ma'aikin alayhi salatu wa salamu ya ba su bishara da gidan wuta irin su amur ibn luhai wanda shi ne farkon wanda ya sayyaba sawa'in kamar yadda ke cikin sai bukhari da musulmi na'am dukkaninsu da ahlul fatara da ahlul jahiliya duk ma da su da na'am
karatun bismillah a ƙarshen suratul sura ta alqur'ani dole ne da a cikin sallah
a game da abin da ya shafi basmala malamai sun yi sabani a kanta a waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa basmala wani yanki ce na wata aya ta cikin suratun namu su ɗauke ta ba aya a farkon suratul fatiha ba su ɗauke ta ba aya a farkon surorin alkur'ani wanda wannan za mu ga cewa shi ne ra'ayi na da yawa daga cikin malamai a ɓangaren alkur'awu da babu nafi almadani wanda shi ne ra'ayinsa haka abu amur ibn al'ala al-basri haka abdullahi ibn kathir al-makki haka abdullahi bin amir ashami cikin alƙur'anu saba'a wato ba sa ganin basmala aya ce daga cikin ayoyi na fatiha basmala wani yanki ce na cikin wata aya wanda take cikin suratul namli innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim dan haka karanta ta a farkon fatiha ko a farkon wata sura cikin surori wannan ba wajibi bane ba wajibi bane ta yadda idan ba karanta ta ba za a ce kayi kuskure amma a cikin malaman mazahib babu malik yana da wannan ra'ayi na cewa basmala ba ba aya wace cikin fatiha kuma ba aya wace cikin sauran surori na alqur'ani haka al-imam abu hanifa wannan shine ra'ayinsa haka imam ahli sunna wal jama'a al-imam ahmad amma malaman kufa salasa asim ibn abin da juda al-kufi da ali ibn hamza al-kisai al-kufi da hamza ibn habib al-zayyat al-kufi wato su suna ganin cewa bismillah aya ce cikin ayoyi na fatiha amma ba aya bace a farkon kowace sura wanda kuma cikin malaman madhaba ita ce madhabar Imam Shafi'i a Muhammad bin Idris al-Shafi'i Allah ta'ala a cikin su da rahama ga baki da a kamar yadda kuma malamai suka tafi akan jumhur da malaman hadisi shine ba ba aya bace cikin kowace sura wato ana dai so karanta kamar yadda Imam Shafi'i cikin Shafi'iyya ya ce wa mahama tasilaha aw wada'at bara'atan bi tanzilha bi sayfi lasta mubasmila ولا بد منها في امتدادك صورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا نعم
Nuna hukunci dangane da lokacin da liman yake alkunuta a cikin sallah.
hukunci Alkunuta a cikin sallah.
alƙunutu kashi-kashi ce akwai ƙunutul wutiri akwai alƙunutu wanda ake yi ta sallar asubahi akwai kuma ƙunutu alƙunuta na wazi a idan muka ɗauka alƙunutu wanda ake yi ta sallar asubahi wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa bid'a ce a kamar yadda sun kafa hujja da waɗansu daga cikin hadisai waɗansu daga cikin asa wanda wannan shi ne ra'ayi na jumhur wanda malaman malikiya kuma suna ganin cewa mustahabi ce kamar da za mu gani cikin littattafai na malikiya sun yi ta kawo wata alƙulutu ta sallar asubahi wannan mustahabi ce a mazhabar malikiya kenan amma sauran mazahib a suna ganin cewa bata dace ba bata tabbata ba a sunna saboda hadisin da ya tabbatar da kunutu wanda ba yake alaihi salatu wassalam ya yi ta a sallar asuba ya yi ne tsawon wata guda kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadisin anas bin malik a sai kuma kunutu ta witiri kunutul witiri ita ba mustahabi ce wanda ake yin ta bayan an gama witiri bayan an dago daga rukuni ana yin Allahun mahadin fi mana hadaitu ko Allahun mahadin fi mana hadaitu imma bi sigatil jami ko bi sigatil ifrad lokacin da mutum zai yi ta matsayin shi da shi kadai zai yi ta bi sigatil ifrad idan zai yi ta cikin jama'a a matsayin shi da limami zai yi ta bi sigatil jami saboda Allah ta shafi kowa da kowa sai kuma kunutu na wazi wato ita ma nan mustahabbi ce ba wai wajibi bace ko sunna sai kuma kunutu tana wazi kunutu tana wazin an shiga cikin wani yanayi a wata matsala ta faru to a yi addu'a Allah ta baraka wata ala ya ɗauke wannan matsala to wannan shi ma mustahabi ne kamar yadda malamai suke magana a kai na
Malam kawo mutum ya zo masallaci, sallah ɗaya ta juma, sai ya zo a makare. Juma ya tare sallah yana karatu a bayyana, sai ya kaɗi kyauta. To, karatu ya kamata ya yi, shi ma bayyana za a yi koko ya ne kamata ya yi.
a malamai sun yi sabani kan abin da ya shafi mutumin da yake sallah a bayan limani kuma a sallar da ake bayyana karatu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ko da ba ka jin limani ba za ka bayyana ba za ka yi karatu ba ko da ba ka jin limani ba za ka yi karatu ba inda ya karatu sallar da ake bayyana karatu ce saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda ya zama yana da sallah yana sallah a bayan limami ne to karatun limami shine karatun sa sanan manzo Allah ya faɗa kamar da yake cikin hadisi da Shaytan ibn Abdullah al-Rabashi wanda yana cikin sayyid Muslim hadisi Abu Musa al-Ash'ari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa'ansitu idan limamin ya yi karatu ta kuku ya shi mutane Allah ce kuma idan ku yar Qur'an fasabihu lahu wa asitu la'allakum turhamun sai zaman to moda baka jin karatun limami a sallar da yake bayyana karatu ba za ka yi karatu ba wannan shine ra'ayi na da yawa cikin malaman malikiya amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za ka yi karatu ne idan baka jin karatun limami ko da a sallar da ake bayyana karatu ce amma za ka yi shi a asirce karatu ba za ka yi a bayyana ba saboda idan ka bayyana matsalar da za ta faru shi ne na damar ka na hannunka idan ya bayyana sai ya zama to jahara ba ko ba a wani wanda ba ya ce alayhi salatu wassalam ya yi hanya a kan haka sai kuma matsala ta uku shine abu huraira da waɗansu daga cikin wato ɗalibansa suna ganin cewa ko da a sallar da ake bayyana karatu ce kaji karatun limami to za a karanta fatiha saboda ba ji alaihi salatu wa salam ya ce man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihati kitabi fa hiya khidal fa hiya khidal fa hiya khidal ghayr tamamin hadith abu hurairah wanda da cikin sai muslim dukkan wanda ya salla bai karanta fatiha ba a cikin wannan sallar tashi to sallah ce wanda cike tauyayya sallah ce tauyayya sallah ce tauyayya ba cikakkiya ba a kenan sai ya zamanto idan mutum yana sallah a bayan limami in an yi kufir baya jin karatun shi to sai ya karatu sai ya ɗauki hukuncin tamkar yana sallah ne a bayan shi a sallar da ba a bayyana karatu saboda baya jin karatun liman sai ya karanta fatiha da mata ya sarar da qur'ani na'am
mutum yana mutum yana bacci sai da tashi sai ya mulki ya garwa a aure sai da ya duba kayan shi kuma sai ya ga ya bushe to wani hukunci ne ya kamata sai ya yankewa cikin wannan magana idan mutum ya yi barci da ya tashi sai ya ga mani a jikin tufafinsa amma kuma bushashe ko amma bai san lokacin da ya same shi ba saboda shi da ya san wannan kayan nashi ne kuma ya gama ne a jiki amma kuma ya manta ya wuce ya yi wannan mafarki gashi kuma har ya wuce to ɗaya biyu ne amma ya zama to wannan tufafin nashi shi kada yake amfani da shi ba irin na tarin kwana ba ne idan na tarin kwana ne wancan ya sa kayan wancan wancan ya sa kayan wancan ya ga wani abu shi a jikin wannan sato da Allah wanda ya mafarkin da yana sanye da wannan wanda ya yi wanka amma in ya zama shi kaɗai yake amfani da wannan kayan kayan shi ne na kwanci kawai ya ɗako shi sai ya gama ne a bushe to abin da zai yi lissafi a nan kamar da malamai suka ce shi ne zai yi lissafi wani barci da ya yi na ƙarshe da wannan tufafi da zai yi lissafi da safi ne bayan ya yi sallar asuba da ya tashi wanka da ya fidda wannan wanda kuma sai yanzu da ya dako shi ya ga wannan mani a kushe ko kuma a'a tun barcin jiya da dare ne bayan ya tashi da zai je sallar asuba da ya fidda wannan wando bai saka shi ba a jikinsa bayan ya dawo daga sallar asuba ko kuma a'a a jiya da dare ma ba wannan wandon ya saka ba tun shekarar jiya ban shi da wannan wandon wannan shi zai lissafi sai ya ɗauki cewa wannan mani din na a yayi mafarki ne a ƙarshen barcin da ya yi da wannan wandon kamar yadda kuma ne a hankali ya faɗi wannan matsala ɗin a cikin littafinsa na sai na gada mu bana ɗan allah ta'ala ya samu daji allah su ma'ana kuma ta'ala ya gafarta mai musamman wa bi hada shi kadar kifayan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk